السلام عليكم ورحمة الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم من النار ومن غضب العزيز الجبار عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى ومواصلة لما تقدم من الخطبة نقول إن من الحكمة أنه إذا جاءك أخوك ناصحا لك ألا تعبس في وجهه أو تظهر له الاستياء فإن مقابلة الناصح بالشكر واجب فإن شكر الناصح للمنصوح فضيلة له وتشجيء للناصح ولا مانع من أن تبين له الأسباب التي أدت إلى عمل ما ينصحك من أجله عباد الله كذلك من الحكمة أن الإنسان لا ينبغي له أن يدخل في أمر من الأمور حتى يعلم الخلاص منه فبعض الناس يغتر بظواهر الأمور ومبادئها حتى إذا تورط فيها لم يستطيع الخلاص منها لأنه لم يستعمل الحكمة في هذه الأمور ولم يستقبلها بل دخل فيها بمجرد أنها حسنة في ظاهرها وهذا لا ينبغي للمسلم فلا ينبغي لك أن تقبل على عمل من الأعمال حتى تعرف الخلاص منه فإنك إذا تورطت فيها عرفت الخلاص من هذه الأمور عباد الله كذلك من الحكمة أن الإنسان إذا بدأ بعمل من الأعمال وارتاح له فليستمر عليه فمن بورك له في شيء من الأعمال فليلزمه وبعض الناس يبدأ بعمل من الأعمال ولا يتمها فينبغي عليه فيمضي عليه الوقت سبالا من غير فائدة ومثلا بعض الناس يقرأ في الكتاب أو يقرأ في الفن ثم يدعه من غير أن يتمه ثم ينتقل إلى فن أو إلى كتاب آخر ولا يكمله ثم إلى آخر ثم إلى آخر وهكذا يضيء الوقت وهكذا ينقضي عليه أمره من غير فائدة وكذلك في الأعمال كل يوم له عمل وكل يوم له أمر أو له رأي ويمضي عليه الوقت من غير فائدة لماذا؟ لأنه لم يستعمل الحكمة في هذا الأمر فلو استعمل الحكمة لما حصلت له هذه الأمور لما غادرها فالحكمة أنك إذا قرأت في قراءة إذا بدأت في قراءة كتاب من الكتب أن تكمله ثم تأخذ كتابا آخر ثم تكمله فيمضي عليك الوقت بفائدة أما إذا كنت منتقلا من غير أن تكمل قراءة هذا الكتاب ثم تنتقل إلى أخرى فيمضي عليك الوقت سبالا من غير فائدة ولا تعرف كتابا من الكتب التي تقرأها والوقت شيء نفيس علينا آه علينا أن نستفيد منه وألا نترك الوقت يمشي بغير فائدة ومن غير فائدة أن تقرأ كتابا ثم لا تكمله ثم تتركه ثم تذهب إلى كتاب آخر وهكذا في الفن من الفنون فعلى الإنسان أن يستعمل الحكمة في هذه الأمور فبذلك يكون قد استفاد من الوقت الذي أعطاه الله تبارك وتعالى وكذلك في التجارة بعض الناس يدخل في بعض التجارة من غير علم ولا خبرة ولا معرفة بها فتراه سرعان ما يترك هذه التجارة ويخسر ماله ثم ينتقل إلى أخرى من غير روية ولا غير خبرة ولا علم بها ثم إلى أخرى ثم إلى أخرى وهكذا وبعض الناس تجده عندما يبدأ بالتجارة يشيد محل تجارته ويزينه ويجمله من غير أن يبدأ بالتجارة هذا إضاءة للمال فلا ينبغي له ذلك لا ينبغي لك أن تزين وتجمل وتشيد مكان تجارتك حتى تعرف إلى أين ذهبت تجارتك هل تستفيد منها أو لا تستفيد منها فتستفيد من الربح الذي تجده في التجارة بتشييد محل تجارتك وتزيينه وتجميله وهكذا ينبغي للإنسان أنه إذا استعمل الحكمة في أمور تجارته فإنه يقوم بهذه الأمور عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العلي تعالى يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم آمين
الحمد لله المحمود بكل لسان المعبود في كل زمان الذي لا يخلو عن علمه مكان ولا يشغله شان عن شان جل عن الأشباه والأنداد وتنزه عن الصاحبة والأولاد لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلوات ربي وتسليماته عليه وآله عباد الله اتقوا الله وارفوا الحكمة واسلكوا طريقها واعطوا كل ذي حق حقا وكل عمل ما يستحقه واعترفوا لكل ذي فضل بفضله فإن ذلك هو الحكمة قال الله تعالى يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب نسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه وإيسانه أن يعيننا على القيام بالحكمة في كل أمورنا إنه ولي ذلك والقادر عليه اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله تعالى أمركم بأمر عظيم بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وثلث بعباده المؤمنين فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا مسلمين صورة الله سبحانه وتعالى mu gode ma Allah ta'ala mu kare yaban Allah subhanahu wataala mu nemi taimakon Allah sa'annan kuma mu roki Allah subhanahu wataala gafarar laifukan mu mu sani cewa duk wanda Allah subhanahu wataala ya shirye da shi shine shiryayye duk kuma wanda Allah subhanahu wataala ya batar da shi to ba wanda zai shirye da shi mu kare tabbatar da cewa lalle babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai babu abokin tarayya gare shi mu kare tabbatar da cewa lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne ma'aikin Allah ne Allah subhanahu wataala ya turo shi zuwa ga duniya gaba daya da gaskiya yana mai albishir ga wanda ya bi shi yana mai ban tsoro ga wanda ya ki biyayya gare shi yan wa musulmi za mu kara daga inda muka ajiye a rana ya ce cikin hudubar da ta gabata cewa yana daga cikin hikima da Allah subhanahu wataala ya ce yana ba wanda ya ga dama wannan hikima Allah ta'ala idan ya baka hikima kayi amfani da ita to idan dan uwanka ya zo maka yana mai maka nasiha to ya kamata kada ka bakanta fuska a cikin al'amarin shi ma'ana kakka ɓata rai kakka nuna mai baka ji daɗin zuwan shorinka don ya maka nasiya ba domin ita nasiya da muke gani haƙƙin ɗan uwa ne akan ɗan uwa manzala sallallahu alaihi wasallam yace yana daga cikin haƙƙin ɗan uwa kan ɗan uwa idza stansahaka fansah lahu idan ma nasiya to ka karba idan ɗan uwanka ya zo wurinka da nasiya to kakka nuna bacin rai a cikin fuskarka kakka nuna baka ji daɗin zuwan shi ba fuskantar wanda ya zo da nasiha da godiya wannan wajibi ne saboda gode ba mai nasiha falala ce ga wanda aka zo yi ma nasiha sa'annan kuma ƙarfafawa ce ga wanda ya zo nasiha domin idan mutum ya zo yi maka nasiha to idan ka karɓe shi da hannu biyu ka saurare shi to ka bude mai kofa gobe ma ya dawo kuma gobe ma ya je wurin wani amma idan ka bata rai ka kama jayayya da rigima da shi baka ji dadin maganar da yawa ba kaga ka fashe mai goyoyi ka kashe mai jiki ka sa mai rauni ba zai kara samun dama gobe ya je ma wani nasiha ba sa'annan ko mu sani cewa babu abin da zai hana idan ka je wurin dan uwanka yi mai nasiha ka bayyana mashi dalilan da yasa suka kawo ka wurin shi domin ka bai nasiha dalilan ba su ta cewa yan uwantaka ta musulunci ta hukunta idan ka ga wani abu na karuwa ga dan uwanka ka ba ya shawara a kan shi idan ka ga wani abu wanda yake na cutarwa ka ba dan uwanka shawara a kan shi idan ka ga wani abin da bai dace ba ya kamata ka gaya mai in gaba yake ko rikici ko rishin fahimtar juna yake da dan uwan shi ka bayyana mai cewa matsayinka da dan uwanka wanda kuka hito ciki daya bai kamata ba a ce ba ku fahimtar juna da shi ba shi yasa na zo ma nasiha abin da ya kawo yanwantaka na diba saboda na san yanwantaka tana da girma wurin Allah girman ta yasa ba wani lokaci ka iya gadan dan uwanka shi ma ya gaje ka ƴaƴanku ma suna iya gadan ku wani lokaci kaga kenan wannan haƙƙi ne wanda yake mai girma saboda shine nazo yi maka nasiha ka bayyana ma mutum mahimmancin abin da ke cikin nasiha ba wai ka zo ne dan ka wulakanta shi ba ko dan ka ci mai mutunci ba kai ka je da nasiha mai kyawu shi kuma ya sa hannu biya karba wannan yana daga cikin hikima kai amfani da azanci da dabarar da Allah subhanahu wataala ya baka ka yi ma mutum nasiha ba wada ka zo ba ba rigima ka zo ba ba cin mutunci ka zo ka yi ma mutum ba shi ma ya san cewa ba an kawo mai wada ba ne ba an kawo mai takakkiya ba ne ba an zo a rena shi ba ne ka zo ka gaya mashi gaskiya ne wajibi ne idan aka zo wato gaya maka gaskiya ka karba ka sa hannu bi ka karba wannan yana daga cikin hikima ga wanda za a yi ma nasiha da kuma shi ma wanda za a yi nasiha haka yana daga cikin hikima cewa mutum bai kamata ba ya shiga cikin wani lamari daga cikin al'amurra ba, har sai ya san mahita daga waɗannan al'amurra ɗin. Domin wasu mutane suna ruɗuwa da ainihin abin da ya bayyana na al'amurra, da harko al'amari sai mutum ya ɗauka rigirigidin nan kama abin zai tabbata. Idan mutum ya zo ya samu kanshi tsaka mai wuya cikin lamarin, to sai ya rasa mafita. To, tun kafin ka fara ya kamata ka san cewa idan matsala ta taso ta ina za ka hita daga wannan al'amarin. Wannan yana daga cikin hikima rishin hikima shi ne kawai ka zo ka fantsama cikin abu kawai haka nan sai ka samu kanka tsaka mai wuya ka rasa gaba ka rasa baya sai ka rasa kawo mahita kuma duk wanda ka ba shawara ba ya rasa abin da zai gaya maka saboda haka tun da farin idan za ka shiga cikin al'amari daga cikin al'amurra to kakka fada ciki sai ka san ina ne mahita ko da matsala za ta faru cikin waɗannan al'amurra haka yana daga cikin hikima cewa duk wanda ya fara wani aiki daga cikin ayyuka kuma ya jiran shi ya kwanta mai ga wannan labarin to ya shure akan wannan abu ya ci gaba da aikata shi idan an samu albarka cikin wannan abin to shi kenan sai ya lazumce shi in ya ga yana ta karuwa da shi yana ta karuwa da shi to sai ya rike ta yin abin shi domin za ka samu wasu mutane sun ware wani aiki daga cikin ayyuka ba za su cika su ba lokacin za ya zowa ya wuce gaban za ba tare da sun anhwana da wanda lokaci da Allah subhanahu wataala ya ba su ba misali za ka samu mutum yana karatun wani littafi a wurin wani malami kayan ya kare ya ga dadewa za a yi ba sauke ba sai ya rihe shi kuma sai je nemo wani littafin kuma sai sa wani wani malami misali yana karatu wani wani malami sai ji an ce ai ga wani malami can ya sa wani littafi sai ga ya aje wannan ya barza wannan makarantar ta ya ce wani wuri can ma in ya ga karatun ya mai nauyi kuma sai ya aje kuma in ya ji labarin wani kuma sai ya ce ya tabata lokacin shi ko wani fanni daga cikin fannin nuka na ilimi na zamani ko na addinin musulunci to mutum ya ta tsalle-tsalle daga mutum ya karanta ko ya bada karatun wajen littafi ya kai guda goma ko ɗaya bai sarke ciki ba kuma haka rayuwar shi za ta karewa ko ka samu mutum ya bada hadda alkur'ani mai girma in ya ga kai dadewa za ba mai hardan nan ba takardun nan na qur'ani yawa gare su bari ya koma tafsirin qur'ani sai an ya wala shi ma ya takardun yaushe za ya sarkewa sai ya ake sai ya ce bari ya dawo kuma harda lokacin da yake dawowa kuma haddar da ya ba da duk ta zube gaba daya kaga sabon aiki za kai ta bata ma kanka lokaci ba bata in ka sa abu guda gaba ka bari sai ka ci karhin shi sai ka gama da shi sa'annan sa'annan ka biyo bayan shi da wani wanda kake so haka da duk wanda ka gani a cikin wani abu daga cikin abubuwa da haka ya fara rayuwar shi in ba haka ba sai lokacin mutum ya zo ya wuce ba tare da wani fa'ida ba shi kuma lokaci abu ne mai tsada abu ne mai daraja ya kamata mutum ya ci amfanin shi kanka bari ya zanke wucewa kana ganin kana yin wannan kana yin wannan kana yin wannan kamar wani abin kwarai kake yi shi kuma a ƙarshe ina yi wakka ta zo ka girma kai shekaru da yawa sai ka zama abin da kai cikin waɗannan littattafai da kai ta tsalle tsalle kana ba wanda kake iya koya ma wani kai kan kama ba kai nazari ka mance su gaba ɗaya to ba a san irin wannan rayuwa ba ya daga cikin hikima ka zanke irin wannan rayuwa din kana tsalle tsalle kana tsallake tsallake ka tsaya wuri guda ɗaya ka iya abu guda ya yi a ce ka yi ta abubuwa kuma ba wanda ka iya cikinsu ko guda ɗaya haka waɗansu ayyuka za ka ganin mutum kowace rana mutum yana da wani aiki kowace rana mutum yana da ra'ayi yana da tunanin da yake yi amma lokaci za a zo ya wuce ma mutum ba tare da ya fa'idanci ba wannan ba daidai ba ne haka za ka samu yana daga cikin rashin hikima mutum ya zo ya fada cikin al'amurra na kasuwanci ba tare da yana da ilimi ko masaniya ko ƙwarewa game da su ba saboda haka da gauga za ka ga ya bar wannan lamarin kamar yadda za ka gani mutane da an ga kana samun kuɗi kawai sai a ce wannan kasuwar kowa yin ta zaye da an ga kana samun alheri kana samun riba mai yawa ga kowa sai ce sai ya wannan kasuwar wannan ba daidai bane ba daga cikin hikima dan kowa da raban shi da kake ganin shi sai mu zo mu yi dabibi mu yi taro akan wannan kasuwar mu zo mu bata ta wanda ya fara ya rasa kuma da kuka biyo baya gaba ɗaya kun mata yawa da an bari gaba ɗaya kuma har yanzu mun ki daddara har yanzu mun ki ɗaukar wazi a cikin rayuwa duk lokacin da kaga mutum yana samu kai ma ya tunani me ya kamata ka yi kai ka tuna cewa wannan mutumin ba ba radda ya fara wannan sana'a ya fara samun kuɗi ba shi ma sai da ya ɗauki lokaci mai tsawo saboda haka kai ma ka zo ka fara wata taka kai tunani ka fara wata taka kai ta yi kai ta yi a hankali a hankali sai ga Allah ta'ala ya jiyo maka mutane kai ta samun alheri ga wannan amma in aka ce guda ɗaya za a yi kowa sai ya yi ta to za a yi ba uwa ba riba kowa ma sai ya rasa gaba ɗaya to haka za ka samu mutane ko ka samu mutum ya zo zai fara kasuwa wurin kasuwar tashi kusan rabin jarin shi zai zo ya gyara wurin kasuwa ba tare da ya fara kasuwar ya san in wannan kuɗin da ya kashe sun dawo shin kasuwar ma ta girko ko ba za ta girko ya zo zai gyara wuri ya yi mai ado ya mai kwalliya ya kashe mai fiye da abin da yake bukata wurin ba tare da an fara kasuwa ba sai mutum ya zo ya bata lokaci ya bata dukiyar shi sai ya zo ya fara kasuwa kuma sai ka kwana biyu kuma an yi wurin ga wuri yayi kyau kamata yayi ka zo ka zanna wurin kasuwar ka a hankali a hankali ana samun riba kana dauka kana gyara wurin ka ana samu kana gyara wurin ka ana samu har wurin ka ya zamanto mai kyawu amma an ka fara da wuri mai kyawu kuma wurin ba wurin irin wannan kasuwar bane ko ko baka san yaya kasuwar take ba kai hikima cikin abinda Allah subhanahu wataala ya baka ba yan wa musulmi dole ne mu sa hikima cikin dukkan alabar rabo idan muna so mu ga abin da muke so a cikin rayuwarmu dole ne mu yi amfani da hikimar da Allah ta'ala ya ce yana ba wanda ya ga dama ita ya kamata mu san hikima kuma mu ba hanyar hikima a cikin rayuwarmu kuma duk mai haƙƙi mu ba shi haƙƙin shi da yana daga cikin hikima kuma duk kowane aiki mu ba shi abin da ya dace da shi yana daga cikin hikima sa'annan mu yarda da falalar da Allah ta'ala ya kowa wannan yana daga cikin aiki da hikima duk wanda Allah subhanahu wataala ya bashi wata daukaka ta wata daraja ka yarda da wannan cewa Allah subhanahu wataala ne ya bashi ba shi ba kan shi ba wannan shine hikimar da Allah ta'ala ya ce yu'til hikmata man yasha ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب من ألقم الله سبحانه وتعالى يتمكي مليم أنفاني ده هكبا تشكين دك على من ربو الله سبحانه وتعالى كسام داتي ده الخير الدنيا ده لايرا الله كدوك كمسلمين ده مسلمين فاستنت ده كابرتي ده كابري الله كبام لا فيها ده أبن لا فيها ذاتي يا الله مرسى لا فيها مسنا ننقصنا جدا قصنا لكي سنا جي يا الله كباس لا فيها يا الله الله كتاشكا بدنس يا الله الله كساورنا يزمن تو كفارة أغريس يا الله marigayen mu Allah ka ji kansu da gafara da rahama Allah ka sa sun huta Allah ka biya mana dukkanin bukatun mu gaba da ya Allah Allah kowa yana da bukatar shi da yazo da ita a wurin nan Allah ta'ala ka biya mushi bukatar shi ya Allah Allah ka biya mu kowa bukatar shi ya Allah Allah ka shayi mu kowa hawayen shi ya Allah Allah ka kara mana hadin kai ya Allah Allah ka kara mu musulmi hadin kai ya Allah ka raba su da rabuwar kai ya Allah ka raba su da wacewa ya Allah ka raba su da gaba da kiyayya da keta da bakin ciki ya Allah Allah ka sa mu zamanto tsintsiya madaurin ki da ya Allah Allah ka sa mu rungumi juna junan mu ya Allah Allah ka samu kaunaci junan mu ya Allah Allah ka samu tausaya ma junan mu ya Allah Allah ka samu hakuri da junan mu ya Allah Allah ka baka san mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali ya Allah Allah ka ba mu ci maka mai albarka Allah ka tsare mana ci maka mu ya Allah daga ruwan sama da kwari da fari da duk wata annoba ya Allah Allah ka shirya mana matasan mu samarin su da ƴan matan su ya Allah ƴan kasuwan mu kanana da manya Allah ka jaye musu dukkan matsalolin da suke fama da su ya Allah talakawa Allah ka sauƙaƙa musu rayuwarsu ya Allah malamai da almajirai Allah Allah ka taimaka masa ya Allah Allah ka yaye mana bakin ciki da damuwa ya Allah Allah ka raba mu da talauci da yunwa ya Allah Allah ka ba mu arziki da wadata ya Allah Allah ka amsa mana roƙon mu ya Allah Allah wanda yake cikin mawuyacin hali Allah ka fidda shi daga ciki ya Allah wanda yake cikin damuwa da takaici da bacin rai Allah ka faranta mai rayuwa ya Allah Allah ka sanya ya cikin farin ciki ya Allah Allah ka amsa mana addu'o'in mu ya Allah Allah ka samu kare da duniya lafiya Allah ka kara mu musulunci daukaka ya Allah ka kara mu kafirci rushewa ya Allah Allah muna gaba baka da Yahudawa zalimai ya Allah Allah kai masa abin da ya dace da su ya Allah akan abin da suke ma ƴan uwan ya Allah Allah kai masa abin da ya dace da su ya Allah Allah ka watsa su ya Allah Allah ka tarwatsa su ya Allah Allah ka karya su ya Allah Allah ka kawo ƙarshen su ya Allah sai ya tsaye da sallah